بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائنا الذين كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا دين يا كريم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ayoyin baya da aka karanta wanda Allah yake tambayar bayi cewa su ba da labari da Allah zai sanya musu dare gaba ɗaya bai ɗaya ba rana waye ita ya zo musu da ranar da kuma Allah zai sanya musu rana gaba ɗaya ba dare waye ita ya zo musu da ranar duka amsa babu kowa in ba Allah ba babu wannan sai Allah sai haka Allah ya sauda ka sai Allah ya ce to dan rahama ta ce ban sa muku daren ya zama bai ɗaya shi kaɗai ba ko ranar ita kaɗai ba saboda rahama ta sai na sanya muku daren da ranar daren dan ku huta ranar kuma dan ku kai kawo a cikin ta to anan kuma sai Allah ya ce wayo bai nadihim sai aka koma da mu kan waɗanda ake magana sun je wa Allah ba da fuska mai kyau ba sun je wa Allah sun kalli gunki a matsayin Allah to ranar alkiyama ga su ga gunkunan da suka bauta Allah ya ce yau mai nadihim ranar da Allah zai kira su fayaqulu sai ya ce da su aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun ina abokan tarayyar tawa da kuka kafa su kuka ce su ma alloli ne abin bauta ina suke yau gani su kuma ina suke to
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون أولا فجن هيا زدي فجن تاشي القيامة Allah na bayyana cewa a wannan rana na za'ana min kulli ummatin shahida ai na za'ana shahida min kulli ummatin zamu ciro zamu fitar da kowace sheda ga kowace al'umma da zai wa al'umma sheda wane ne wannan kubba annabin ta ba kowace al'umma za a fito da annabinta ake fito yi shaida ga al'umma ka ya aka yi kasan kuma annabi Muhammadu mu shi za a fito da shi ko shi zai mana shaida to Allah ya yarda zai shaidar akan mun yi imani mun bi shi mun so shi to Allah ya ce idan annabawa suka suka faɗi shaida ta abin da ya faru to ai za su faɗi abin da yake kuma bai faru ba ko imani in bai faru ba za su ce bai faru ba ga waɗanda bai faru ba to idan annaba suka bada wannan shaida fa qulna hatu buranakum kun san su kuma wadannan wai ba yadda za su ba ba yadda za su in an ce bauta bauta wa Allah ba su tafi akan ba mu bauta wa Allah ba sai sun kawo haka haka sai Allah ya ce to hatu buranakum ku zo da shaida akan cewa kun gazgata su ba kare ta su kuka ba to fa alimu anna al-haqqa lillahi rannan kuma Allah ba koyi masa komai za su faɗo wani abin da Allah bai sani bane ba su da shi a ranar za su tabbatar da annal haƙa lillahi gaskiya tabbatacciya ta Allah ce haka ba sai dai shuruɗin kenan kawai wa balla anu ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kage cewa Allah na da shariki kuma har su kamo su lalubo wani abu ce ga ma sharikin nan balla anhu a rannan ya ɓata ya basu babu su babu shi waye ita ya tsaya gaban Allah a matsayin shariki balla anhu Allah ce ya ɓace babu shi sai su kaɗai da suka yi musu. To, inna ƙaruna min inna inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil الصحبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الله ينادى misalai da yake bayarwa don ai izina a gabansa wasu misalan yana ba da su ne a matsayin wato abubuwa da za su faru a lahira duk labarin da muka ji a baya yanzu labari ne na in an je lahira ga abin da Allah zai yi ga yanda abin zai kasance to Allah yana da misali da ba sai an je lahira ba ga waɗanda suke so su izina to akwai waɗanda aka aka buga misali da su a duniya wanda su ba a lahira bane ba ina misali su karuna shine aka kawo mana labarin karuna anan inna ƙaruna Allah ya ce haƙiƙa ƙaruna kana min ƙaumin Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa ba cikin mutanen kaɗai ba wanda ma yi imani da annabi Musa ɗin ya yi imani shi ƙaruna da annabi Musa dan an ce ma a cikin mutanen annabi Musa na gaba-gaba yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin attaura eh dan ka san ba ilimi bane wai shine tsoron Allah ko kuma ilimi ne a ce za a samu wani abu a wurin Allah sai an yi aiki da ilimin haka Allah ya ce yana ɗin ƙauyen Musa ɗaya daga cikin masu fitar da hadisi ya fitar da hadisi Imamu Tabarani ya fitar da shi Hakim ya fitar da shi da Ibn Abi Shayba cewa Annabi Musa lokacin da yake wa Karuna wa'azi cewa ya ji tsoron Allah ya ba da zakka ta dukiyar da Allah ya bashi to sai ya koma gefe yana cewa mutanensa ka gani ko ya ce mu yi kaza mun yi na ibada ya ce mu yi kaza mun yi ya ce mu yi kaza yanzu kuma dukiyar mu yake so kuma to shine annabi Musa kyale shi to shine Allah yake cewa inna qaruna haqiqa qaruna kana min qaumin Musa ya kasance a cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim sai ya girman kai ya tashi karan hanci a cikin su cewa waye yi shi shine bakai na'am wa ataynahu min al-kunuz sai kuma Allah ya shiga ba mu labarin shi qaruna ma waya yake me yake da shi Allah ya ce atainahu min al-kunuz hakika mun ba karuna daga dukiyoyi to da yake Allah shi yafi kowa iya buga misali da za a gane in zai ce dukiya kwando kwando ba za ka gane ba dukiya rami rami ba za ka gane ba ramin guda nawa kuma me zurfin ramin da fadinsa duk wannan ba zai gane ba sai Allah ya bada wani misali da dole sai ka gane yawan dukiya ka karula sai ce atainahu min al-qudud ma irin dukiyar da muka bada da shi inna mafatihahu mukullan mule dukiyoyin mukullan akwatunan dukiyoyin mukullan sun dukoki ko ramukan ko meye ma na dukiyoyin mukullan da ake budewa latanu'u bil usba wallahi tana nauyaya usba mutum goma zuwa arba'in su ake cewa usba idan za su ɗauki mukullan sai da nishi za su ɗauka latanu'u kuma sai ce usba ɗin fa ba ƙananan yara ba ba saffa saffa ba ulul quwwa ƙarfafan sadaukan mutane da za a samu daga goma zuwa arba'in sai sun yunkura da kyar da nauyi za su iya ɗaukar mukullan buɗe taskarsa ba taskar ba ce ba ɗauka su mukullan ne kowace taska da mukullanta ɗaya kowace mukullanta ɗaya to mukullan ne aka haɗa sai ƙartai sama da goma ashirin talatin zuwa arba'in dai sai sun yi yunkurin gaskiya su iya ɗaga mukullan to ai za ka iya hango ya dukiyar ta to wannan an ba mu labarin dukiya kenan to sai kuma Allah ya waiwayo ɓangaren zai ba mu labarin akwai jama'a da suke mutanen ƙarunan ne abokansa ne amma su mutanen kirki ne da suka kalli irin halin da yake ciki da irin yanayin da yake tasarrufi bayan da shi mutumin Allah ne kafin Allah ya bashi dukiyar da aka bashi dukiyar kuma suka kalli tasarrufinsa sai suka kalle shi sai za su masa nasiha guda biyar amma wannan ba fa shi kadai nasiha ta kai ba Allah ya hakaito mana nasihar da suka yi masa ne ta dace da kowane mutum musulmi a kowane zamani yake sai a saurara a jita nasiha ta ɗaya Allah ce iz qala lahu qaumuhu la tafrah lokacin da mutanensa suka ce da shi kada ka yi farin ciki amma farin ciki wanda ya batsarin farin ciki wato na rashin godiya ga Allah na homa farin ciki na rashin kallon mai ni'ima sai ni'ima wanda ba farin ciki ake hanawa bawa yayi akan abin da Allah ya bashi ba a farin cikin ka yi farin ciki Allah ya baka don ka hole ko ku Allah ya baka dan ka tsaya da rayuwar da Allah ya gayyato ka wannan rayuwar ka yi ta da kai da duk wanda ya dora nauyinka kuma ka nemi lahira da ita da wannan shine to shi farin cikin da yake yi na homa ne suka ce to la tafrah ka daina wannan farin ciki inna allaha la yuhibbul farahi hakika ubangiji baya son masu jin isa da abin da Allah ya ba su su ne masu fariya kenan Allah baya son masu fariya to وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال فيها تدينا suka ce wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wabtaji daral akhirah fi ma ataka Allah abu da biyu abinda Allah ya baka din nan na dukiya to ka nemi gidan lahira da shi to wannan nafsi ne kadai da ya kamata din ne wa'azi ma ya kokarin sa shi a cikin gugar kayayyakin wa'azinsa din zai tafi wa'azi ba masu dukiya ake kallo a cewa bu tabi fi ma ataka Allahu daral akhirah kawai ba mai dukiya ne ake cewa nemi lahira da dukiyarka ba ka ne mulki nemi lahira da mulkinka kai malami nemi lahira da iliminka ba duniya ba kai ne basira ne khibra da Allah ya baka nemi wannan abin da Allah ya baka na basira nemi lahira da ita ba duniya ba duk abin da Allah ya baka lafiya ya baka to nemi lahira da lafiyarka ma ataka ma din ta bude baki ta haɗe dukkan wani abin da Allah ya ba bawa na ni'ima to ya nemi lahira da shi ba an ba shi shi bane dan ya nemi duniya akala duniya ɗan rakiya ce amma tura shi ya tafi lahira idan ba haka ba ma shi ba naka bane ai Imam Bukhari ya rawaito hadisi yake cewa Allah sallama ya ce ya qulubun adama mali mali wadan adam sai ya dinga cewa dukiya ta dukiya ta yace har kana da wani dukiya illa ma akalta fa afnaita aw albasta fa ablaita aw tasaddaqta fa abdaita riwaya bukhari kai dan kada ka da wata dukiya ne ba kashi uku ba abinda ka ci ya rike ka ci mai daɗi kai wannan abin da daɗi sanda kake cin sa lafiyayye ne fresh ne to in an jima yayi zai zama in an jima yayi zai zama shi wannan fresh din in ya take fito maka kuma gudu ba za ka so ya taba ka ba to to to wani abu ne wannan wata dukiya ke nan wannan me yayi wannan ko ko abin da ka sa ka sa riga tana kyalli ta ta yau ta ta gobe ta ta jibi ta ta shekara ta ta tsufa shikenan shine dukiya ko ku abin da ka bayar fi sabilillahi ya je ya tsaya a wajen Allah shine dukiya shine mana hadisin Aisha radiyallahu anha an kawo manzon Allah alaihi salatu wassalam akuya yace a yanka a gida a ci aka yanka a ci ai sadaka sai masu neman sadaka suka ta zuwa suka ta zuwa suka ta zuwa aka ta sadaka ba abin da ya rage sai ka fada sai manzo Allah ya sa ya ce akwai dan naman nan sai ce wallahi ba abin da ya rage komai ya kare sai ka fada da an bar shi sadaka sai ya ce a Aisha komai yana nan dai sai ka fada sai ba ta nan Allah ne duk abin da aka tura yana nan ka fada da take gani ita saura ta ita ce ba ta nan ita ce za a cinye ta rike amma sauran duka yana nan ba zai rike ba ba zai lalace ba yana gaban Allah wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka bawa na Allah idan ba haka ya haka ba wala baka more da abin da Allah ya baka ba ko baka abin da aka baka da shi ba kaji nasiha ta biyu kenan tasu sai suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kada ka manta rabanka na duniya to wannan ne malamai shi da tafsirai da yawa a kansa har ma wasu yana zama hujja cewa idan mutum an ka ga yana ɗan takaɗan wajen ya ɗan kashe kuɗinsa ko ya ɗan ji daɗi sai a ce ake la ɗan sani nasiba ka mina duniya kar ka bar rabanka na duniya ko kuma ya ƙi neman kuɗi fafura ce ai ba da ake ka buka kawo rawan ka na duniya ba ta ake ka bashi ba kanka ba haka bane eh wannan dai malaman da yawa na tafsiri sun fassara shi wasu a haka to la tansa nasibaka min ad-dunya kada ka bari kuma ita ma duniyar tunda an ce wabta bi fi ma ataka Allahu dan akhirata kaka tura gaba daya shine ake tunatar da kai cewa la tansa nasibaka min ad-dunya kakka bar wani rabon naka na duniya wanda za ka yi amfani da shi a ce shi ka bashi ka amfani da shi ba to wannan gaskiyar magana duk da zai iya hawa kan tafsirin amma ba shi ya fi hawa daidai ba abin da ya fi hawa daidai wannan ya uwa ɗaya ce latansa na shi baka minar duniya ba an ce ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka ba sai aka ce shi nasibinka na duniya fa duniyar da ka zo riba da zaka tafi da ita shine ka ba da dai abin da Allah ya baka a duniya ka ba ka kai shi lahira shine nasibin ka na duniya ka fa ka manta shi ƙara tana maka aiki ba gane ba ko an ce duk abin da Allah ya baka na duniya nemi lahira da shi to sai ake sake cewa wannan abin da za aka ce ka nemi lahira da shi shine nasibin ka fa a duniya a duniya an ce me ka samu na rabo na nasibi shine abin da ka tura to kakka manta shi kakka manta tura shi kenan to kaga dai har yanzu ana nan an tashi daga waccan magana ke sai waɗancan suka zo suka ce a ba haka ake nufi ba in haka ne ai kin mabta gifi ma ataka Allahu dar akhirata an gama da abin da ake nema na lahira din nan na nan ne ake magana sai suka ce to a mu tafi mu tafi neman yadda abin yake mana wajen tafsirin waɗanda suke magabata mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ayar ai shi ya karanta ta to kamar shi ma ana ce masa kai ban nasibin sa na duniya to menene ya bari na duniyar me bai aika shi ba to kuma latan sa nasibi kai duniya ba magana ce Allah yake yi ba to me yasa shi ya mantar da shi kwata kwata annabi bai riki da ya mutu me ya bari da annabi yayi wafati me ya bari saboda haka ashe la duk abin da annabi fa a gane ba mara kuɗi bane annabi a dinga gane wannan a bambance annabi biloniya ne amma baya rike kudin ne an kawo masa dukiya hawazin nan nan ko ina dabbobi ne a lokacin dukiyar kenan a kawo kunshin dinare dinare hadiya a karɓo zak a karɓo da a gabansa amma ranar da ya bar dirhami guda ɗaya bai ba da shi ba ya kasa bacci sai da ya fito aka ba da shi ka gane to ba mara shi bane mara ajewa ne an gane a gane wannan to saboda haka sai suka ce to kaga anan lalle in za mu ɗauki salo ashe shi turawar ita ce nasibin shi ne fasarar nasibin wannan shi ne to yanzu yan uwa wata fasara za mu tsaya Dani a gani na mahau biyun duka wabta gifi ma a taka Allahu daral akhirata dan adam abinda Allah ya baka yi ƙoƙarin duk abinda Allah ya baka ka warji rabo mafi yawa tura shi ya riga ka ka ji wannan wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma abinda ya zama a rayuwa kana da bukatar sa rayuwar kana da bukata rayuwar iyalin kana da bukata rayuwar waɗanda suke zukunci nauyinka ko ba iyalinka ba suna da bukata to wannan a yi amfani da shi kuma kada a yi amfani da shi sai a cikin abin da shari'a ta shari'anta in dai za ka yi amfani da abin da Allah ya baka na ka ji daɗi amma ta hanyar abin da shari'a ta shari'anta amma kada a shagala kuma daga lahira to kaga sai a tafi da kafa biyun kenan wala tansa nasibaka min ad-dunya sai suka ce wa atin kama ahsana Allahu ilayka atin kama ahsana Allahu ilayka nasiha ta nawa kenan ta hudu ko ta uku yawa ta hudu kuma atin kama ahsana Allahu ilayka kaga Allah ya sautata maka ba ƙarfi ka fi kowa ba ba iya nema ka fi kowa ba Allah ne kawai ya kalle ka yi maka ihsani da baka wannan dukiya ahatin kai ma ka kyautata wa bayan Allah kama a hasan Allah ilai wannan ita ma ka gani nassi ne da ya kamata masu wa'azi su rike shi su ringa wa'azi da shi duk wanda ka gan shi yana cikin wani yanayi to ka tunatar da shi da wannan cewa yanda Allah ya yi ma kai ma yi kuma fa ba wai in ka yin a cikin nakan ne za ka yi ba a'a ka yi aima ne kawai in kana so Allah ya yi ma kamar an ce kai ma yi ahsin kama ahsan Allahu ilayk kai ihsani to ba ta aka aaki ka bayar kamar yadda Allah ya baka ba a ahsin akwai bambanci ahsin yanzu idan mutum ya zo yana neman naira dubu ɗari kai kuma kana da biliyan ɗari idan ka ba shi dubu goma ko dubu biyar a ɗaya taho lam tuhsin ilayhi ka bashi amma baka yi ihsani ba baka ihsani ba da abu ke da yanda ake tsammani ba shine ihsani ba ko a ibada ba akwai abu ihsani shine karshe ba to ihsani in yana neman dubu ɗari ka bashi dubu ɗari kai kana da biliyan ɗari ba shi a wurin ka kai masa ihsani mana kai kuma a wurin ka baka taɓa komai ba an gane in ko ba haka ba to ba shi rabi hasan kama asana Allahu ilayka duba abinda Allah ya maka abinda ake nufi kai kuma yi yi kai ma kusan haka to shi ake nufi ba kama aka ce ba to ba sai dai ka duka ba duka ba amma shi a matsayinsa kai ya ga cewa a matsayinsa kai masa komai eh to amma fa wani abu daban ka san wannan nasu in an ji shi kuma kar masu roƙo su ta zuwa kuma suna ta cewa masu cewa eh to ka gane cewa da aka ce a hafin ɗin irin ku guda nawa ne kuma ko masu neman ihsani mutum dubu nawa ne in ka zo kai bai maka masa wata iya yi wa ɗarin shi yana ihsani amma ba za ka iya ɗaukewa bayi duk abin da suke ciki ba kuma dukkaninsu ba daidai gwargwado amma dai kai mai yin kai a Allah ya ga kayi kawai to wannan shine magana ta hudu sai magana ta biyar ce wala tabgi wala tabgi al-fasada fil ard kada ku muka nufi yin barna a bayan ƙasa kasan wanda Allah ya bashi dukiya ko wanda Allah ya bashi kuɗi sai ya ringa jin in ya ga dama in ya karya ka karyu in ya ya kaza ya yiwu saboda ƙarfin da Allah ya bashi na kuɗi ko na dukiya Allah ya ce wannan fasadi ne kada mutum mai ƙarfi ya ringa karya mai rauni dan kasuwa ya ji farashi kaza ne an gane shi ya san in yi wannan rage ba abin da zai cuce shi saboda yana da capacity da yawa da zai mai da wannan abin amma ya san ƙananan 'yan kasuwa duk zai karya su in yi wannan rage idan yi wannan rage ya yi fasadi fil abu na sabi ki fasada fil abu inna allaha la yuhibbul mufsidin hakika Allah yana kin masu yin fasadi a bayan ƙasa shi ko fasadi ba wai fasadi karna ta sado a kai makaniki la ta bigi fasada fil ard kaka fanci kusa baka mutu baka ce ta mutu abu gaitul fasada an gani duk wani abu da zai zaka batawa mutum ka shiga haƙi kai fasadi kawai sai la zai fasadi kowa yana iya fasadi malami ma in ka kunshe wani nasi ya daidai da abin da kake so ba shi ba shine abin da nasi ya kunsa ba kai fasadi to
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه من قبله من من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون شكرا wannan duka mun ji nasihohi ha guda nawa ha guda biyar gaba ɗaya waɗannan mutanen ƙaruna da suka yi wa ko mutanen annabi Musa da suka yi wa ƙaruna nasiha da su guda biyar yana ji a yi wannan yanzu ayar da aka ja raddi ne da zai musu na amsar da zai ba su nasiha ta shiga in bata shiga ba ko wanda ya ce sai ya ce ƙala duk abin da kuke faɗan nan dai akan dukiya kuke yi ko to inna ma utituhu kadai dai ni an ba wannan an ba ni wannan dukiya ala ilmin indi a bisa ilimi na shi ya kai ya kawo ya sa aka bani wannan dukiya kaga imma ilimin da yake da shi din da aka ce baka masa ko kuma ala ilmin indi ma'anarsa an bani dukiyar ne saboda sani na da iya harka kasuwanci ni na tara wata dukiya ta wani wani an bani na yi kaza na yi kaza kamar yanzu wani alaji da zai zo da kai ya ce kaza na yi fatauci kaza na yi fatauci kaza na buga kaza duk irin da kuke gani ba wai a hankali na sa'a ta ta da kuke babbaje mun ita ƴaƴa sun yi ina so ga ƴaƴa ku daina wasa da dukiya lokaci kaza da muka je kaza mun je Port mun je Sierra Leone mun je eh irin na da din nan masu kuɗin neman gwal din na da duk mun yi wannan sannan muka tara wannan dukiyar to da ka dukiya ce da muka tara ta a'a ka nuna wa ƴaƴanka cewa sai yanzu a wannan abin da kake faɗa akwai waɗanda kun yi hakan da su amma talakawa da suna nan gindinka suna neman ka ba su wani abu tare da su duka kai wannan gubar mai ku a kai dai bawa ka nuna Allah dai ya baka kai motsi Allah kuma ya baka ba motsin ne ya baka ba to shi Haruna sai ya ce ni na samu wannan kuɗin ne a bisa sani da nake da shi ta hanyar kasuwanci to sai Allah ya baki ba a je ko ina ba sai Allah ya masa raddi yace awalam ya alam shi karuna a cikin ilimin da yake magana yana da shi na taura bai yi sani anna Allah qad ahlaka min qabli min al-qurun ba mun huwa ashadd minhu quwwatan ba mun halakar da a cikin waɗanda suke ya sani mun ya karanta a baya kafin shi akwai waɗanda suka fi shi ƙarfi ko na sanin ko ƙarfi na dukiyar ko ƙarfi na na neman ma duk gaba ɗaya amma mun halakar da su wa aksaru jama'a sun ci shi tarin dukiyar ita kanta amma mun halakar da su kuma da muka halakar da su wa zai tambaye mu dan me muka halakar da su la yus'alu an dhunubihim al mujrimuna ba a tambayar mujrimai akan zunubansu saboda ne Allah ya sani ba sai sun yi bayani ba wanda bai sani ba shi ake cewa to to ya akai kai ina san da kan yi san da kake ciki yi san da ka gama da Allah na kallon ka to me zai tambaya da an je wuta shi Allah hisabi zai kawai baya ba in ka ji an yi tambaya kai ake so ka faɗa da kanka dan ka ka tabbatar wa da kanka laifinka amma shi ya sani ba kana gaya masa abin da sannan ya sani ba a'a Allah ce ba a tambayar mujirmai ranar alkiyama an za mu azabta su ba za mu tambaye su ne kuka yi ba dan mun sani to فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم
an sake dai matsawa gaba akan maganar ƙaruna sai Allah yake ba mu labari wata fita da yi wata rana kharaja ala qaumihi sai ya fito wa mutanansa fi zinati a cikin wata irin kawa da ado nasa ya sha ado na gwal da zinare ya yi wa mutanensa ado na gwal da zinare aka hau dokuna aka yi musu adon gwal da zinare ana kilisa قال الذين يريدون الحياة الدنيا sai waɗansu waɗanda rayuwar duniya take birge su duniya take birge su suka ga irin yadda ya fito sai suka ce ya laita lana misla ma utiya qaru kai ina ma dai ina ma muna da irin abin da aka ba wa qaruna na dukiya da jin daɗi da nishaɗi irin wannan ina ma muna da shi innahu lazu hazin azim haƙiƙa lalle qaruna kai yana da babban rabo a duniya har ma kenan ko a wurin Allah ko to suka faɗa haka to ashe a wurin kallon auren ba su kaɗai bane akwai wasu a kusa da su to su kuma waɗancan za su yi magana akan maganar waɗannan
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون to sai waɗanda kuma utul ilma su an ba su ilimi wato an ba su sanin Allah sai suka ce wailakum kaito kal- kalma ce ta kaito ta ta tsawa ga waɗanda kuke cewa wai ina ma a baku abin da aka bawa ƙaruna kai shanku sawabun lahi ai sakamakon Allah ga wanda ya bi shi ya fi wannan takamar gaya da wannan kwalliya ta duniya khairun liman a- liman amana wanda ya imani da Allah wa amila salihan ya aiki nagari to sakamakon Allah da zai masa shi yafi abin da ya ba ƙaruna dinnan wanda ƙaruna nan yake da shi to sakamakon Allah ga mumini da zai riska a wajen Allah shi ya fi alheri amma wala yulqaha ba mai tadda sakamakon Allah ya tadda shi ya haɗu da abin da ya fi Allah fiye da abin da Allah ya ba karuna nan illa sabiruna ya wanda suka yi haƙuri a matsayin da Allah ya aje su ku yanzu abin da Allah ya aje ku kenan bai ba ku irin na karuna ba amma kuna ƙin haƙuri kuna burin ina ma ku zama shi to ba ku yi ku daina wannan ku yi burin ku isa lahira da imani da aiki na gari ku samu fiye da abin da Allah ya ba karuna mm to kaga anan kallo ya rabu ya, ya, ya kasu kaso biyu kenan waɗancan suna kallon karuna ga ma'abucin babban rabo su kuma wannan suna kallon karuna wannan rabo ba shi ne rabo ba rabon da bawa zai riska a lahira shi ne rabo to ka- kaga wannan to kai ma ko a tun anan duniya shi ma kallon biyu ne ai muminai ma kallon su a irin wannan biyu ne wani ba wanda ake burge shi sai su alaji da wane da wane da wane yau su hau jirgin sama suna nasu na kansu su yi sha su yi nan su yi nan yau suna da gida kaza yau mota kaza burge ka suke yi wannan shi ne yake burge ka ko kuwa kana tuno tarihi na mutanen baya mutanen Allah waɗanda suka yi rayuwa ta imani suka yi suluki na imani suka gwada ƙaunar Allah suka gwada ƙaunar manzan Allah waɗannan su suka fi burge ka ko waɗancan kallon kai ma sai sai aka sai aka kalli ina ne kallon naka yake wanda ya zama abin da ya fi burge shi waɗancan bai samu abin burgewa ba bai samu abin burgewa ba amma wanda ya zama ya ji tarihin masu tsoron Allah ya sun koyar da kai ya ga shi ina yake me yayi ya buri ina ma shi ne ina ma a baya abin da aka yi a baya yanzu ba ka jin cewa kana burin ina ma ka zo lokacin annabi sallama an ce za a fita yaƙi kai maza maza ka fita kai ne gaba kai ne bayan annabi kai ne gefe kai ne nan kai ne nan ba kai burin wannan ba ko ko me kake buri ko ko lokacin sahabbai da addini ya tashi ya zama wani tashin karan zabi sahabbai suka rike tutar la ilaha illallah suka ci can suka ci can suka ci can ina ma baka tuna ina ma ga kai ne kai ne wannan wannan shine burin ka ko ko bayan Allah waliyai da muke jin labari irin waɗanda suka tsaya da bin Allah masu arwala tun ta asuba sai sun sallar isha'i da ita wa'annan abubuwan su suke burge ka ko ko a'a dai waɗancan da na faɗa to sai ka duba ka gani Mm. to to dai yanzu mun ji masu buri guda biyu wancan suna burin duniya wannan sun kwaɗe shi to shi kuma sai mu ji Allah ne yayi akan waɗannan maganganun nasu guda biyu Mm.
فخسفنا به وبداره الأرض Mm.
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين shi kenan wa kasafna bihi sai muka kife shi inji Allah karuna da shi da dukiyarsa da abin da duk ya kunsa gaba daya wa kasafna bihi ne kifewa shine kasa ta tsage ta hade abu matabtali'a muka ce kasa ta tsage da karuna da wannan dukiyar da sai mutum sama da goma ko ashirin suke iya ɗaukar bukunninta muka ce kasa haɗe su وما كان لهم min fi'atin yansurunahu min dunillah jama'ar da ya gina da dukiyar tasa masu bin sa dan kudin gaba ɗaya ba su isa su taimake shi akan abin da Allah ya nufa da shi ba ba wanda ya isa ya taimake shi wa ma kana min al-muntasirina kuma shi ba zai iya taimakon kansa ba wani mutum to to kun ji wannan to wannan abun a gaban waɗanda suke burin ina ma su zama ƙaro na suka yi to bari mu ji abin da za su faɗa a gaba kuma وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون فأصبح الذين تمنوا مكانه في الأرض بالأمس sai waɗanda suke jiya masu cewa ina ma Allah ya ba mu abin da ya ba wa ƙaruna suna nan aka kifta aka kifti ƙaruna ya shige ƙasa shi da dukiya baki ɗaya me suka waye gari suna faɗa sai suka waye gari suna cewa wai ka annalla wai ita wai kalma ce ta ta'ajibi ko nadama sunan fi'ili ce ita wa fi'ilin ce kafin kuma ta alili ne wai ka kamar hasa ta ce wai ah mu muna da wai aiki ko wai mutum ya ce kai wai ai ba ba abu mamaki kenan ba to ita ce wannan din ma na ba ina jin ta larabcin muka sato mata mu bace suka ce wai ka u'u annallaha yabsutu rizqa lalle Allah na shimfida arziki ba dan girmama bawa ba to a san an shimfida arzikin kuma an kisbe kaga ba girma ne liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadi daga bayansa wa yaqdiru kuma Allah na kuntata arziki ba don wulakanta bawa ba ashe ashe mu ba wulakanta ma aka ba da ba mu ba da ba da arziki da rashin ba da arziki baya cikin wanda aka ba arziki ya zama wata karama ce da shi a wajen Allah girma girman sa ne ya kai kawo a wajen Allah aka ba shi arziki wanda aka hana shi arziki ba wulakanta shi Allah ya ba baya son sa ko kaskanci ne da ya hana shi arziki suratul fajr ai ta tattauna wannan matsalar ko ba Allah ne yake faɗa cewa ba menene fa amma insana idza fa amma insana idza mabtala yahu rabbu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman dan adam idan Allah ya jarrabe shi da dukiya ya ba shi dukiya ya girmama shi da dukiya sai ce Allah ya girmama ni wa amma idan mabtalahu fa qadara alaihi rizqa amma kuma in Allah ya jarrabe shi da babu ya danya arzikin sa ya kuntace shi gare shi fa yaqulu rabbi ahanan sai ce to in sikila Allah dai baya yi da mu baya san so sai Allah ya ce kalla kai da kace da na baka arziki kada ci girmama ka ne kalla ba haka bane kai da ban baka arziki ba da ka ce kamar na wulaƙanta ka ne ƙalla kai ma ba haka ba ne kowa ba haka ba ne ne hakan to shi kenan ba arzikin ba ne kenan ba rashin arziki ba tsoron Allah da aiki na gari shi ne ma'auni wanda na bashi tsoron Allah na bashi aiki na gari na girmama shi wanda na hana shi wannan ko miloniyan miliyoyi ne an wulaƙanta shi shi ne a bukara Allah ce kalla to wai ka annahu la yuflihul kafirun suka sake cewa lalle wai lalle ashe kafirai ba su da rabu ko ni'imar da suke ciki ba rabo bace dai ga karuna ya sha ni'ima yayi yanda yake so da dukiya amma yau ya tafi lahira kuma sun san wuta zai shiga laula amanna Allahu kai alaina la khosifa bina da suka gama mamaki cewa ashe Allah na ba da dukiya ba dan girmamawa ba ashe Allah na hana dukiya ba dan wulakantawa ba to yanzu ba dan Allah yayi mana baiwa ba da muka burashi ina ma mu zama karuna to da ya mai da mu karunan ba mu tafi tare da karuna kuma nan da an kisse mu ma kenan eh lallai ubangiji baya baya sa kafiri ya zama mai rabauta ashe sai dai ya zama mai imani shi ke rabota kafiri ko mun ni'imarsa ta duniya ba rabota yi ba mumini ko mun talautarsa shi ne maraboci wannan fa ana fa ba wa muminai haƙuri ne hali da kake ciki kai mumini kowane iri ne ka yi haƙuri ba Allah ya manta da kai bane yana sane da kai ko girma yana nan naka a wurinsa abin da zai sa ya zama girman naka ya faɗi ga talaucin ga kuma ka kasa kallon Allah ne ɗora ma to ba ba girman ko ba kuɗin Allah kiyashe mu a yan gane duk wanda ba shi da shi ya kasa gane kuma Allah ne ya hana shi ya dora kansa wasu abubuwa da shige-shige da wasu abubuwa daban Allah ya kalli cewa baka yarda da cewa shi aje ka anan ba wani motsi kake yi ko za ka to ba ba kallon Allah ba hakurin ba ladan kuma gashi ba kudin to gara kai hakuri dan uwa eh kai hakuri dan uwa idan kana da shi kai ta gode wa Allah ka ringa kallon marasa shi ka san ba kun su kai a wurin Allah ba ya baka idan baka da shi kai ta gode Allah da yan tsaye da kai kaga wanda aka bashi ba kun kai a wurin Allah ba to in ku ba a fika a wurin Allah ba aka fika a wani wani abu sai ne duk wanda ya fika a wurin a wani abu daban ko me shi kai shi da daki dauki sujjada yi sallah yi salati yi zikiri zo ka fi shi a wurin Allah karama eh to تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة ينزل جدا دنيا مكجي وأن أكبر دنيا مكجي yadda suka yi homa da duniya suka tsare ba su ci duniyar ba lahira kuma za su je ba za su ci ta ba to ita ku gidan lahira ya ce tilka ya sa mata ishara ba idiya litta'azi don girmamawa don ban girma kun ga gidan lahiran nan mai alfarma na naj'aluha mun sanya ta ne lillazina la yuriduna uluwan fil ard mun sa gidan lahira ya zama ta waɗanda ba sa nufin uluwan jin isa da homa a bayan ƙasa ko mai muka ba su. Gidan aljanna, lahira ake nufi aljanna ake nufi ana. Gidan aljanna Allah ce na aje shi ne ga waɗanda ba sa nufin su girman kai su izza da abin da muka ba su a nan duniya na kuɗi ko na mulki ko na ilimi baka zama mai kadin karan hancin cewa ina da ba a da ba. ina da ba ku da to gidan aljanna an ce an aje ta ba naka bane wala fasadan ko kuma barna a bayan ƙasa shine zalunci bayan kana shawaye ya kai kuma kana bin na ƙasa na ƙasa na ƙasa na ƙasa kana daddaushewa kaga fasadu kenan wannan gidan aljanna na aje shi ba don waɗannan ba to kaji ba to amma kun san babban haɗarin Allah ba ta yayi ba gidan lahira kenan mun sanya shi ga waɗanda la yufsiduna wala yata'alauna a'a ba ta na sanya gidan lahira wato aljanna ga waɗanda ba sa girman kai ko ba sa barna ba ba haka yake ba ba la yuriduna mujarradul irada in ji abdullahi ɗan abban yake ka faɗa nan wanda shi bai kuɗin ba amma a cike yake a burinsa ya yi kuɗin ya yi wannan girman kan to ai buri kenan to ko bai kuɗin ba ya faɗa cikin wannan la yuridu na aka ce ba nufi ɗin ma kaɗai iradar ka faɗa ciki kaga ana zalunci ana banna kaga yema daidai kace da kai ma ka samu iko da haka kai kai ma aratta anan kai ma ka nufa to ko baka kudin ba baka mulkin ba za a tashe ka cikin waɗannan kaga wannan ai hadari ne kuwa mutane su ba a hankali la yuriduna aka ce ba waɗanda suke aikatawa ba akwai irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa wanda musulmi ne ta kano tsan da su kamar yanzu innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha yuhibbuna me san fa alfasha ta daidaita ba ya aikata ba so kawai in ka so a zuciyarka ka fada to dan haka kun ga ashe abubuwa da yawa shi ta wasu da yawa za su tashi ranar alkiyama ai wani wuri da su amma ba su ma gane me suka yi ba irin wannan din ne kuwa kawai ka raya abu ka manta da ka raya shi ba to ka bar rayawar duk abu mummuna in ya zo maka kakka raya shi kuma duk ka kiyayi wallahi dan adam abu biyu zai kiyaya ko abu uku ya zauna lafiya kuma simple masu sauki ne abu na ɗaya ka kiyayi Allah ta yaya za ka kiyayi Allah duk haƙƙinsa ka bashi kawai ka kiyaye shi me yake so gashi ka yi sallan nan ne abinda duk yawan da maka shine haƙƙin Allah to ka bashi ka ji ɗaya ka ji abu na biyu shine ka kiyayi ‘yan adam bayan Allah duk abin da zai haɗa ka da wani ya zama wani abu nasa ya shigo ta hanyar da ba daidai ba wallahi ka kiyaye wannan kana so ka zauna lafiya kaji abu biyu kenan abu na uku kiyaye kanka ka kiyaye kanka zuciyarka zuciyarka yanzu abin da aka ce ake cewa mutum ya kiyaye zuciyarsa yanzu a cikin tsawon lokacin nan Ramadana idan kana da shedul na kana so kai kaza kana so kai kaza kana so kai kaza in baka yaki na kiyaye zuciyarka ba a ciki kashi goma ba za ka yi kashi biyar ba sai ramadan ya fita baka yi ba to ka kiyaye ta ka yaƙe ta kenan haka ne da yawan mu da yawa za ka ga kana so ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kuma abin nan alheri ne kuma hannunka lafiya lau ka lafiya lau komai naka lafiya lau kuma ka ci ka koshi ba yunwa kake ji ba kuma ka kasa yi ba za a ce ka kiyaye kanka ba akwai abubuwa waɗanda su ƙiriƙiri ba ka so ka yi na sabo amma kana ji kana gani sai ka ringa tafiya wai sai ka yi kuma ka kiyaye kanka kai ma duba kanka ka kiyaye shi wal aqibatu lil muttaqin Allah ya ce haƙiƙa ƙarshe mai kyau sai Allah sai mai tsoron Allah kyakkyawan ƙarshe baya tabbata baya yiwuwa sai mai tsoro na to wannan kamar shi yafi kowanne ma abubuwan da muka karanta a baya ban tsoro ka san dalili yanzu ba kowa ya san cewa cikawa da la ilaha illallah ita ce rahamar bawa cewa ya gama da duniya lafiya ba kenan kuma zai haɗu da Allah lafiya lau a sani ba ka sani ba to idan mutum ya zo mutuwa in ba mai tsoron Allah ba ne yana sana wannan sanin bai da amfani ba zai iya cewa ai na tuna dama cika da la ilaha da kai la ilaha illa ba za ta yi ba dan mai al'aqibatu lil muttaqin ba zan bari wanda ba muttaqi ba ya kyakkyawan ƙarshe kawai kun gane yanzu in ka san nan hanyar ba kyau ilimin ka sai ma amfani ka zagaye ta can to in ka zo ƙarshe wajen rabuwa da duniya in kai ba na Allah ba ne ba za ka mutu da tafarki mai kyau ɗin ba ko kana sane ilimin ba shi da amfani ba a gewaye wa Allah idan kana son ka samu dama cikakkiya a baka ita to nemace tun a baya ka zama mai tsoron Allah to idan ka zo ba zai hana ka ita ba kowane hali kake ciki wanda ka gan shi mai tsoron Allah ya ce la ilaha illallah ko baka ji ba za a laƙana masa sai ya faɗe ta saboda kyakkyawan ƙarshe sai mai tsoron Allah. To gaskiya maganin wannan ‘yan uwa shi ne inda mun san dama-dama da muke ciki musamman wannan lokaci wani irin lokaci mara daɗi wani irin lokaci wanda ka kulle ƙofar ka ɗaf ka kulle ko ina amma zunubi sai ya shigo ma. Garin neman karatu ko a waya sai ka je ka nemo wani abin da ya faɗo ma sai tallan wani abu ya faɗo wanda ba shi kake nema ba. koya ka gani kuma koya ka bar ganin naka kai zunubi ba haka bane to abin da zai raba mu da wannan mu samu salaha shine istighfari na kullum da kowane lokaci kar ka bar wasu mintuna ba ka da sunkuyawa na neman gafara Allah dan ka san a cikin ba daidai take ba da shi kuma Allah baya fasa gafartawa haka annabi ya ce me neman gafara Allah da gaske Allah baya fasa gafarta musu ko da so saba'in zai koma ya dawo ya koma ya dawo wannan shine maganin shaitan an gane shaitan da kayi abu ka dawo ka daga shi ce to ba yanzu ka kuma koma ba bari ne ka duba can gaba baya son haka amma dawo ko da ma zai sake wajen taka kai ma yaudare shi yanzu ka dawo an gane to
من جاء بالحسنة فله خير منها mm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون man ja'a bil hasanati wanda duk ya je wa Allah da kyakkyawan aiki ya sa'a riya bata bata masa ba ko shirka falahu khairun minha Allah mai mas alƙawarin zai bashi sakamako fiye da aikin da yayi in yayi daya alinka masa goma in yayi goma alinka masa ɗari bakwai haka haka haka Allah yana da iko ya lillinka wa bawa fiye da alherin da yayi na aiki Allah shi kuma ya ci shi wannan alherin sai lillinka masa fiye da abin da yayi man ja'a bi sayyi'ati amma wanda yazo da mummunan aiki Allah ya ce fala juzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'maluna waɗanda suke aiki mummuna allazina amilu sayyi'ati waɗanda suke aikata mummuna su ba za mu ce in sun aikata ɗaya za mu linka musu ita goma ba a'a ba a saka musu illa ma kanu ya'maluna sai dai sakamakon abin da suka aikata nan guda ɗaya wannan irin falalar Allah da yawa take idan ka aikata kyakkyawa ɗaya a linka ma ita goma idan ka aikata mummuna ɗaya a ban ma ita ɗayanka to kai yanzu a wannan salon ake tafiya amma jama'a suna za su sha wahala a lahira da yawa suna aikin kyakkyawan kaga Allah ta zillinka musu kenan kuma suna shi ma ɗayan mummunan to mummunan ɗaya ɗaya ɗaya yake kirga musu to kai kaddara da mummunan yadda ake ba su kyakkyawa haka ake ba su mummunan fa ai lodin da yayi yawa nan je lahira wallahi Allah kiyaye amin lodin da yayi yawa yanda in kai mummuna a ce an linka ma goma yanda aka linka ma kyakkyawa goma a ce haka zaka je lahira gaban Allah kyakkyawan naka to guda nawa ne ko guda a guda nawa da kai guda nawa aka karba guda nawa kai daidai to ita ko mummuna in kai ta kawai kai ta daidai ka ka ji matsala ai ita inda kai mummuna yanzu kyakkyawa in kai akwai sharuɗa sai ka yi sannan ta hau na farko sai ka yi ta yadda Allah ya ce a yi da yadda annabi ya ce a yi sannan ta amshi sunan kyakkyawa ma ko ka yi ta hakan kuma sai ka nufi Allah da ita a zuciyarka ba riya ka nufi da ita ba ka ji wannan to in kai waɗannan kuma kai sa'a shaitan bai zai bata ma ita ba har ta je lahira shine ake kira hasanatu to ita ko mummuna ba wani niyya in dai ka yi ta kawai ka yi ta ba za a ce ita ma bari a hau sai ta cika sharuɗan da ta mummuna ba wani sharaɗi yin ta shine sharaɗin ta kawai to
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد an juyo kuma an kallo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayat ta sauka ne lokacin da annabi ya fita hijira ya fita hijira ya waiwaya ya kalli makka annabi na san makka amma an ce ya fita ya batta daga ubangijinsa sai Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana kaga ubangijin da ya saukan maka da alqur'ani asala wanda da baka da shi baka san zan saukan maka shi ba naraduka wannan ubangiji shi sai ya dawo da kai ila ma'ati zuwa makka aka tuna masa da baya don ya tabbatar da gaba ya ƙara tabbatawa da gaba da can ka san zan baka wannan ƙur'anin wanda yake littafin littattafai kamar ya ce a'a to yanda ne baka wannan littafin ba tare da ka sani ba haka zan dawo da kai kawai ka ji ka dawo maka ka buɗe ta ta zama taka na rajuka ila ma'ad to قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Kun rabbi ka ce Ubangiji na a alamu shi ne masani man ja abil huda ga wanda ya zo da gaskiya daga wurinsa wa man huwa fi dalalin mubin da kuma wanda yake cikin bata mabayyani wannan dai suna daga cikin ayoyi da muke ta faɗa cewa ana faɗar salon kira zuwa ga Allah yanzu ai Allah ya san Annabi Muhammad shi ya zo da shari'a su ko bata suke magana akai amma sai Allah ya ce ka ce Allah na shi ya san waye tsakanina da ku yake ya zo da shiriya waye kuma ciki yake cikin bata
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين je mun gaba ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك
to mu je وادع إلى ربك wala ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
abinda yasa na ce a ja ayoyin suna da alaƙoƙi kowace ayata da alaƙa da ta gaba da ita gara mu ja su gaba ɗaya نعم Allah yake cewa ma kunta tarzu an yulqa ilaykal kitabu ya annabin Allah baka kasance kana tsammanin za a saukan maka da saukan maka da wannan littafi alqur'ani ba illa rahmatan min rabbik amma rahmar ubangijinka ta saukan maka da shi baka san kai za ka zama manzan ƙarshen zamani ba manzan manzanni ba mai littafin da ya fi kowane littafi ba amma rahamar Allah ta kalle ka kai ne sahibul qur'ani kai ne rasul akhiriz zamani kai ne aka aiko ka fatallin nasi bashiran wa nadira to rahama ce Allah ce ta kalle ka sai haka to yanda kaga haka haka rahama Allah za ta dawo da kai maka bayan ka batta shi yasa ranar da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo maka aka yi fata-fata da ita aka buɗe ta duk inda annabi yake so da sahabbai suke su yi inda suke so duka maka ta zama garin musulunci ta zama garin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan sirdi kansa a sunkuye ya shiga maka doki na su kuwa kan annabi na sunkuye kankancin da kai ga Allah godiya ga Allah kallon alƙawarin da aka yi masa yau gashi ranar cika to kaji to yace fala takunanna zahiran lil kafirina ba za ka zama wato zahiran mai taimako ga kafirai ba komun abin da suka nema ba za ka zama sha'a ba wannan ba sha'aninka bane ba wala yasuddannaka an ayatin lahi kuma kada ya zama cewa sun tsare ka daga barin isar da ayoyin Allah ba'da iz unzilat ilayka bayan an saukan maka da waɗannan ayoyin wadu ila rabbik ci gaba da kira ga ubangijin zuwa ga ubangijinka wala takunanna minal mushrikina ba za ka zama daga cikin mushrikai ba wala takunanna minal mushrikina wala tad'u ma Allah kada kuma ka bauta wa wani tare da Allah ilahan akhar kada ka bauta wa wani ubangiji daban ba Allah ba to mu tsaya daidai nan kan mu karasa nan abu guda hudu Allah yake hari kuma Allah yake fuskantar annabi da hannun abu na ɗaya ya ce masa wala salata kunan na zahiran da mushriki na kakka zama mai taimakon mushrikai annabi ake gaya wa wannan shi ne abokin magana shi aka kalla ake gaya wannan kaji ɗaya aka ce kuma kada su tsare ka daga barin kada wani ya tsare ka ya hana ka isar da ayoyina sannan aka ce masa kakka zama cikin mushrikai sannan aka ce kakka bauta wa wani Allah wani na wani abun bauta daban tare da ni waɗannan abubuwan guda hudu da aka kalli annabi ake magana da su na farko ire-iren waɗannan duka idan mai ji ya ji su lalle ya tabbatar da Allah yana magana da manzon Allah kansu saboda ba za ka kautar da wannan ba nassin daga wannan ba to amma yin magana da mutum ta sa a ce shi din ake nufi kuma da magana an gane abubuwan nan guda hudu abinda zai sa za a ce magana ake Allah da annabi amma Allah ba annabi yake nufi da makasudin abinda yake cikin magana ba to wa yake nufi eh ba shi din ba shi bane me yasa za a ce ba shi bane kuma saboda idan aka ce wannan abin da ake nufi annabin aka nufa to ayoyin waɗannan za su ci karo da ayoyi ba su da iyaka a alƙur'ani yanzu wanda ake cewa kai ya zama mushriki a can wani wuri kuma ana cewa shi ba shiryayye bane kada shi shi mai shiryawa ne innaka latahdi ila siratal mustaqim annabi ba wai shi shiryayye bane a shi mai shiryawa ne to ina mai shiryawa ina shirka yanzu wanda ake cewa kai ya zama mai taimakawa ga mushrikai can ana cewa innaka la'aza khuluqin azim duk wata ɗabi'a wadda Allah yake so akan ta take to ya taimakawa mushrikai ba zai karo da cewa mai taimakawa mushrikai kuma yana kan ɗabi'a mai kyau ya haka ya idan aka ce annabi kai ya bauta wani tare da Allah wa ya tadu ma Allah ilahan akhara aka ce annabi ne ake hani ana ganin kamar zai yi ake cewa kai yayi to ina kake da cewa Allah ya ce lallai ku muminai na lallai ta muku koyi da annabi cikin duk abin da yi to kuma gashi ana ganin zai iya kaza to har da na ai koyi duk babu wannan to da ayoyi da yawa Allah fa sai da ya rantsuwa yace ya tin wal qur'anil hakim ni ne mai qur'ani kuma ina rantsuwa da alqur'ani innaka laminal mursalin wallahi kana cikin manzo manzanni na da na zafatin ne ala sira'in mustaqim babu abu ɗaya na ta da ya kauce daga inda nake so to ina wannan ina waɗannan maganganun ka ce kuma duk su ne shi ake gaya wannan eh da shi ake magana amma kuma ba da shi ake ba to ya abin yake to shine zaka ji Allah da yake cewa kada ka zama mai taimakawa mushrikai kada ka zama cikin mushrikai kada ka zama mai bautatawa wani Allah tare da waninsa duka wannan al'ummarsa ake nufi amma ana magana ta cikin annaba to wani irin saƙo ne anan ba a kalli al'umma ba eh larabawa suna da wannan salon dama shi sai shi sai qur'ani ya hau salon yanzu ɗanka ne na gaba-gaba a goshinka akwai wani yaranka shi ma hadiminka sai kake cewa ɗanka kana so ka jawa hadimin kunne sai kake cewa ɗanka da shi hadimin ya san wannan ɗan naka ba ka da kamarsa kai kaga in kai min kaza wallahi ka haɗu da ni ba abin da ne ba zan maka kaza da kaza ba hadimin yana ji ashe da shi kake shi ya san ba lafiya in yi tunda dai kai dan an ce za a yi masa to shi ko ba to idan dai Allah yana kallon annabin da ba ba mai tsoron ruwan daraja da babu kamar a duniya ana cewa in yayi za a yi masa to kai ko ba to shi yasa aka shigar da magana ta cikin sa kowa ya ce ta yi kansa amma shi mai magana ya san annabin ba zai ba ba da shi yake ba kamar yadda uban ya san dan ba zai ba ba da shi yake ba an gane to duk inda ka ji magana irin wannan Allah ya jefa wa annabi ita to ana magana ne da shi amma ana nufin waninsa don wanin nasa ya ga shi ɗin an magana da shi haka to waye ya kai wani kuma wanda ba za a yi wa haka ba wannan shi ne kawai in ka ɗauki wannan ka zauna lafiya kawai ka iya fassara nassin ka duk yanda ya zo ɗin kamar yadda na fassara amma ka san ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. Allah ne? to wannan haka haka abin yake to sai in kai haka sai ya zama nassin bai tabu ba da Allah yake magana ka aje nassin a yanda yake kuma amma ka ba da martaba ta manzanci da annabi an gani waɗannan su ne saboda idan ba kai haka ba waɗansu suna caɓa abubuwa ce to annabi ma gashi Allah ya ce zai kakkarya shi ne masa kaza kai ina ina kake da wannan kake yi kanka ina kake da cewa Allah da yake faɗa cewa ni nake zaɓar wanda na ga dama kuma na zaɓe shi a matsayin da na zaɓe shi to ya zaɓi zai yi ci karo da kuma wani zaɓawa to Allah bai zaɓa wanda ya ka faɗa inda za ka faɗa ba ni na faɗa ba to la ilaha illahu me yasa Allah ya hana ka kai bawa ka bautata wa wani tare da shi saboda la ilaha illahu ba wani abokin bauta da Allah yake da shi da za a ce to bauta wa Allah shi ma can ma ya cancanta bari a bauta masa babu wani ilahu sai shi to ba abin da za a bauta ko in ba shi ba kullu shay'in halikun duk wani abin da ka sani shay'u halikun ya tafi mai tafiya ne mai karewa ne halakakke ne illa wajha sai zatin Allah kadai duk abin da ka sani dama can da farko faruwa ya yi to duk abin da ya faru sai ya ƙare to shi ku Allah ba faruwa ya ba balle ya ƙare haka shi Allah shi hayyun qayyumun azaliyun abadiyun sarmadiyun sifas kenan tasa hayyu ne shi rayu rayayye ne rayuwar da ba faruwa ta yi ba qayyum dawwama ne shi dawwama da ba zai ƙare ba azali haka yake tarmadi haka zai zarce yadda duk yake da siffofin nan nasa gaba ɗaya zatan wasifatan wasilan to haka kuma yake haka zai wuce amma duk wanda ba shi ba sai ya kare to wannan sai bayan Allah take hango wani abu a cikin wannan maganar kai bawa na Allah me shirinka da kallon wannan siffar da Allah ya faɗa tasa in dai ya ce komai sai ya kare to saurara za ka yi sai ya kare din sai ka saurara ka tabin duniya har sai ka ƙarar a a a yanzu ɗauka ta ƙararriyar kawai abinda duk zai ƙare ba za ma ƙare zai ba to ɗauki shi yanzu ma ya ƙare kakka kalle shi waye wanzaje Allah ya ce shi wanzaje ne to tun yanzu shi ne kaɗai wanzaje ka duba duk duniya ba kowa sai Allah kawai duk abinda za ka kalli zatin Allah shi ne tabbatacce shi ne wanzaje waninsa kuma ƙararre ne to ƙarar da shi tun yanzu sai ka bari wani lokaci za ka ƙarar da shi ka ƙare kai kafin abin da kake so ya ƙare kai an gane to haka ake san duk abin da za ka yi ka kalli zatin Allah ka yi shi kaka kalli kowa ma da akwai kowa ma bare ma ka kalle shi babu shi tun yanzu bawa ya yi fana'i ya yi fana'i shine kaka kalli bayan Allah wani na da motsi ko shiru ba abin da wani zai iya yi sai abin da Allah ya yi shine abin nufin kallon kenan an fahimta kuma wanda duk za ka yi abu dai shi ka kalli cewa a to dan kararre zan yi a wala ba dan kararre ba sai dan wanzaje an gane to wannan ya zama ma'auninka a zuciyarka lahul hukum Allah ya ce dukkan hukunci na wani wa ilahi turja'u kuma wurin sa bayi suke komawa ba inda za su koma ba wurin sa ba muje
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسم الله الرحمن الرحيم من شبه السورة دا أكيتي متى سورة الأنكبوتي سورة تجيزة جيزو سبو دا آية دا تزو أتكي wanda aka ambaci gizo-gizo a cikin sura shi yasa ake ce mata surar gizo-gizo makiya ce amma da sabani a wajen malamai malamai sun yi sabani har kashi biyar akan cewa makiya ce ko madaniya ce wasu suka ce makiya ce gaba daya wasu suka ce madaniya ce gaba daya magana ta biyu magana ta uku kuma wasu suka ce a'a makiya ce sai ayoyi goma su ne madaniya magana ta hudu wasu suka ce a'a madaniya ce sai ayoyi goma su ne makiya magana ta biyar magana sai na Ali dan Abi Talib ya ce ai ta sauka ma tsakanin makka da madina ne ba makiya ba ba madaniya ba ayoyi ta 69 bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah shi ya san me yace anan menene alif lam mim Allah shi ya san hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun kaga wannan bata fara da abin da aka fi sabawa irin wannan kalmomin suna farawa da su ba inda ka ji an faɗi irin wannan su alif lam mim mim za ka samu abin da zai biyo bayan bayan su maganar qur'ani ke alif lam mim zalika likitab alif lam mim Allahu la ilaha illa hu nazzala alayka alkitaba alif lam mim sad kitabun unzila ilayka yasin wal qur'ani hakim haka haka haka haka duk inda suke sura uku ce kadai aka faɗe ta ba Qur'ani da suratu Rumi alif lam mim gulubatir rum nan sai aka ci gaba da magana ba ya magana Qur'ani ba da wannan sura alif lam mim ahsiban nas kaga ba ya magana ba sai kuma suratul kahf kaf he ayin sa aka ce zikiru rahmatir rabbika banda waɗannan abidiyan masu bibiya ba wanda aka faɗi irin waɗannan harfan ba a biyar da magana Qur'ani bayan su ba sai Allah ya ce ahsiban nasu ayyusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu su mutane sana tsammanin za mu bar su haka kawai bi mujarradi ay yaqulu amanna daga sun ce Allah mun yi imani da kai sai mu sai mu kyale su wa hum la yuftanuna ba mu jarrabu maganar da suka yi gaskiya ce ba ba mu yaye gaskiyar maganar su ba cewa imanin da gaske ne to wannan fa aya ce mai ban haƙuri mai kuma ɗora wanda ya karkace kan daidai duk mumini Allah yana cewa shi lafiya na jarrabe ka kawai mumini kawai zai ce na yi imani da Allah kuma Allah bai yaye gaskiyar maganar ya yi imanin ba a aikace sai an jono ma wani abu a jono maka wani abin wanda zai yaye imanin ka tabbata akan karfin ma imanin a gaya yake wannan aya ta sauka ne lokacin da ya zama manya-manyan sahabbai na annabi sallama su Ammar ibn Yasir su Walid ibn Walid irin su ga sunan daban-daban da waɗanda ake azabtarwa din nan sai wasu kuma a gefe suke sa to ga su waɗannan suna masu imani da Allah amma suna kan imanin su kuma Allah ya bar su ana azabta su sai Allah yake cewa to su mutane suna ganin za su ce sun imani ba za mu jarrabe su ba kowaye ba ai ba ai jarrabawa ita jarrabawa ba ita ce fitina ba ba ita ce masiba ba shin jarrabawa nan tsaye take kuma idan ba jarrabawa kowa ba sai faɗa abin da yake so ba yanzu malamin makaranta yanzu shi kenan ka zo ina malamin makaranta ka zo ka ce mun duk darasin da kai mun na karance tun da kake darasin nan na haddace na fahimta sai sai ma to kawai shi kenan ka ci jarafa tun da ka ga mun haka sai mun zo ran aji na ga me kai ka kai abin da ka rubuta a nan ne amma jarrabawa ita ce take iya bayyana me kake da shi me kake da shi to ranar yakin handak muminai da sahabban annabi duk ayyukan shirin da kowa an taho kowa na tare da annabi to annan Allah ya jeho jarrabawa aka tattaro dandazon mushrikai yahudu suka yi kawance da mushrikai kan suka yi aka yi rundunonin da suka lillinka lillinka ta musulmi to a ranan aka jarraba waɗanda ba muminan gaske ba a ranan munafikai suka fara fita to kai ba za mu iya wannan ba shi ne Allah ce dama dan mu jarraba irin waɗannan muke jeho musulmi bawa ba zai ce ya imani da mu ba ba mu jarraba shi muka garau ne imanin nasa ko ba garau ba to da haka kai ma bawa ka jarra ka tabbatar da abin da kake ciki cikin wannan jarrabawa kake kayi kuka kana ta zuwa kana kuka kana kai ƙara Allah cikin mutane na rasa kaza na rasa kaza baka ci ba ba a san haka eh ba a san bawa in Allah ya jarrabe shi ya dinga bi yana kuka yana faɗan an jarrabe shi to baka ci jarraba ba kenan an gane inna ma tashkur rahima ila alladhi la yarhamu kana kai karar rahim ga wanda shi ba abin da zai maka kuma to daka lalle mu gane duk jarrabawa da muke da ita mu iya juriya da ita shine maganin jarrabawa haƙuri haƙuri da juriya su ne cin jarrabawar kuma ranar da za a baka satifiket na kaci jarrabawar ba a nan duniya ba ne sai a gaban Allah da wani abun ma kai baka san ma kayi juriyar ba Allah ya ce na sani ni na jarrabe ka da kaza ka jure ka kalli ni na jarrabe ka baka yi ƙara ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba ka zauna yadda na ce ka zauna haka bayi na Allah mu yi haƙuri halayen da ake ciki kun ga duniya inda take tafiya din nan kar ka zaci agogo zai dawo baya maleji gaba yake jarraba sai wanda aka gani yan uwa musulmi ai niyyar daukar jarraba a tsaya kan daidai kawai shine cin jarrabawa duk abin da zai faru a duniya kada ya raba ka kai taba maka imaninka kai taba ka tsaka- tsakaninka da Allah to in kai haka zaka ci zaka ci jarrabawa amma yanzu in ka kula daga shekara 20 zuwa yanzu jarabobin da ake ciki ɗaiɗaiɗaiɗai sababbi na bayan wancan shekarun ba su gansu ba to kana da san yanzu abin da zai gaba ba kuma wasansu da ba su na yanzu ba su gansu ba ne ba to jaraba ta Allah kai ji kai kai niyyar ɗauka kawai gaskiyar magana amma ana neman rangwame daga Allah kuma ɗan adam baya neman musiba ka ta neman afuwa daga Allah ya rangwanta maka kuma ya baka juriya da hakuri da kallon Allah a cikin musiba Allah ya bamu mu je ولقد فتنا الذين من قبلهم Mm.
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين kamar Allah yana ba wa mu'minai hakuri anan yace ai daga ai fatannal ladina min qablihim kafin ku ba ku kadai ba ku kadai muka fara jarraba ba al'umma ta annabi Muhammadu mun jarrabu waɗansu a bayan ku. waɗansu yunwa ta kashe su suna mun mu'minan na Allah da jarraba kenan wasu kaza wasu kaza annabawa ma an jarrabe su ba ku ba Allah ce fa la alamanna Allahu alladhina sadaku wallahi sai Allah ya Allah masani ne sosai yayi bayyana sani na bayyana iriri kowa ya gane waye mai gaskiya daga cikin ku wala ya alamanna alkazibina sai Allah ya sanar da wanda suke masu masu ƙarya daga cikin ku Mas- kuma an sani din munafukai ba su fito ba sai daidai waɗannan zamanin wannan lokacin da can kuwa munafukai da rigarsu irin ta musulmi shigarsu irin ta musulmi lafazinsu na zahiri irin na musulmi tarayyarsu da annabi irin ta musulmi amma kuma a zuciyar ba musulunci amma da aka je ko da jarrabawa ta yaƙi wani yaƙi da aka je aka yi aka yi abdullahi ɗan salula sai ya ƙoƙo ya ce kai anya za mu kai a wannan yaƙin sai wannan ya gaya wannan su wajen ɗari uku da sha uku kawai sai aga suna juya linzami suna barin fagen yaƙi sai suka bayyana a fili to da ba a je irin wannan yaƙin ba ai da za su bayyana ba da suna cikin musulmi kace kace to Allah ya ce muna jeho jarraba dan mu san waye ne gaskiya a mumini amma waɗannan sadaukan wanda muke burin ina ma mu ma mun zo lokacin Allah ya azurta mu da abin da suka yi ba su fara da annabi ba tsananin yaƙi ana yaƙi suna tare da annabi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai sun gaskata abin da suka yi wa alƙawar Allah alƙawari suna tare da manzon Allah sai mutuwa wasu ma ɗaya daga cikin wani sahabi idan an yo kibiya nan sai ya haka in aka yi wani sai ya haka sai dai ta same shi ba dai annabi ba to wannan ina magana gudu wannan kuma ya magana gaskiya a wajen imaninsa ai haka take to am amma sibal ladina أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا mm ساء ما يحكمون amma sibal ladina ya'maluna sayyiati yanzu masu aikata shirka ko masu aikata sako da suke ganin suna ta aikatawa ba makama su ba to suna ganin an yi sibi kuna ai an yi futuna sun tsere mana ne za su sha bulis su rayuwa ta duniya sun zalunci wanda suka zalunta sun kwace kayan wanda suka kwace sun saban su yanda suke so bayan sun san bana so kuma su tafi su ce ba komai a'a in har haka har suka yi hukunci a zuciyarsu da hankalinsu to sa'a wannan hukuncin nasu ya munana abinda suka hukunta bai yi ba ba haka za a yi ba ba za su kauce mana ba ba za su kauce mana ba kuma sai mun dake su to من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع to العليم ga nan bari mu ji wanda za ta ansa tun a fara nan man kana yarju liqa Allah duk wanda yake son saduwa da Allah wa yake so wa nan eh a tafi yanzu man kana yarju liqa Allah duk wanda yake son saduwa da Allah fa inna ajalallahi la'at hakika lokacin da Allah ya ajiye na a sadu da shi mai zuwa ne zai zo za a sadu wannan ɗaya daga cikin fasarorinsa kenan ko man kana yarju liqa Allah dukkanin wanda yake kwaɗayin saduwa da Allah dan ya samu sakamako kyakkyawa to yayi hakuri ya ta aikin Allah ya aje wani lokaci za a sadu zai karɓi sakamakon wata fassara man kana yarju liqa Allah waye yake son ya ga Allah kyakkyawan gani gani ne daɗi ɗin nan yanda Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskokin ranar alkiyama suna masu ni'ima dan duk fuskar da zaka ga Allah sai an gyara ta mata kwaskwarima ta zama ni'imtacciya ta isa ta kalli Allah domin ila rabbiha nazira to waye ne kan wannan mu ne to man kana yarju liqa Allah to ya aikin da zaka samu haka lokacin na yi zai zo na aje lokacin sai a yi in ganin ne za a sadu in sakamakon ne za a samu sakamakon wa huwa sami'i kuma Allah shine mai ji da maganganun bayi duk abin da ake faɗa da baki ya gani ya ji al'alimu kuma ya ga aikin ma idan magana ka tare da aiki take ya gani in magana ce kaɗai ba aiki ya gani yi ƙoƙari magana ka kai daidai da aikinka in dai Allah ka fuskanta kai ko bawa ka fuskanta idan za ka yi magana da bawa maganar da za ka faɗa ta baki ya zama ita ce a zuciyarka ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba gaba zai kira ka ne gaskiya ko da bai ji daɗin ba zai ce baka yaudare shi ba za a samu bawu ba za a samu ba ya ƙuri ko ko a sai ka ce masa eh to za a samu za a duba kuma ka san ba wani duba kai ba ba ni za ka yi ya je ya dawo ya je ya dawo to da wannan ya ga baka samu bai samu ba a aikace ai gare ka gaya masa a magance to duk abin da yake na bawa a zuci ya zama daidai da bakinsa to bare kuma Allah ai astaghfirullah wato Allah ya gama da bayi saboda ne ba a masa burin burin ba ba ha'inci ba a ha'inci ubangiji ba ba daga gaske kake ba kawai ya gani ba magana ka ɓoye ba da gaske take ba kai kamar da gaske ya gani ya sani to ne ba ba burin ba halitta bane shi yanzu ba halitta wani sai ya zo kai mai lub lub sai kai kamar zaka goya shi amma ƙarya kake yi amma shi ne gani ba shi wancan din sai tafi akan sunan ka masoyi amma Allah ba haka bane wallahi ba masoyi bane kai ba masoyi bane kawai iya darajar san da kake masa ko ka bayyana a fili kana san Allah kana san Allah shi ya san ya darajar take kana san manzala ka san manzala ya take ba gurin gurin ba ha'inci ba abin nan mallahu bi gafirin amma ta'malu Allah ya san abin da kuke aikatawa inna allaha haqiqa ubangiji wa man jahada
wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna allaha lawaniyyun 'anil 'alamin wa man jahada duk wanda yayi yaki wanda yake wato ya shirya yaƙi kowane irin yaƙi ne aka ce jahada malamai suna cewa abin mutulaki akan itlaƙinsa jahada me alama za wanda ya jihadi na yaƙi ya san fa inna ma yujahidu nafsi kai yace ɗaukaka kalmar Allah na tafi ni Allah zan taimaka ko kuma wani a'a kana yin jihadi akan ka ne kai za a ba ladan ba wani za a ba ba wa man jahada nafsahu wanda ya jihadi ya yi yakin kansa ya maida ita ta Allah kansa ya yi wa wannan domin sakamako kyakkyawa shi zai koma wa wanda ya jihadi da iliminsa wanda ya jihadi da kuɗinsa wanda ya jihadi da komai ne kai jihadi da lafiyarka fa inna ma yujahidu li nafsi ka san kanka kai kai wannan jihadin me yasa domin inna Allah la ganiyyun anil alamin Allah maudaci ne daga barin dukkanin alami na ba kai kaɗai ba dukkanin ku haɗu ku yi jihadin Allah ya wadatu da barin jihadin nan naku to yayi da da ka dauki ta kuma ma za ka yi jihadi fi sabilillah ne kai ba za kai kawai kil ka kashe kafiri ba ka kashe kafiri to shi wannan kafirin baka san Allah yana kashe shi ba ko ba yaki ko ba ta ko guda nawa ya kashe to to me kai wa Allah in dai aiki ne kaje na kai wa Allah to yana yau kansa ma da kansa in ya gana ma sai ya kashe kafirin ba ta ko guda nawa ya kashe a gida kafiran to me kai ba wani gwaninta da zaka yi wa Allah duk abin da zaka yana yi ya ga dama zai yi to duk abin kai yace kai dan ya baka wani abu to naka ne wannan kawai domin ganiyun ne anil alamin walladina amanu walladina amanu wa وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون yawa sharutu kaji wajen kwana eh wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ce lanukaffiran na anhum sayyi'atihim za mu kankare musu zunubansu wannan aya ta daidai da cewa in tattare duka ba'ira ma sun hauna anu duka tudan ku sayyi'atikum wato akwai zunubai waɗanda Allah ya tanada sai sai malamai suke maganganu anan akwai zunubai waɗanda Allah ya ce dole bawa sai ya furici ya ce na tuba sannan za a gafarta masa in dai ba Allah ne kuma kawai ya ga dama ba ya gafara ba tare da kai haka ba dan ba a cewa Allah yana da wani abu da sai yayi dole akwai zunuban da kuma ba sai bawa yayi istighfari ba yana yin aiki na gari ana kwashe masa waɗancan da ba na garin ba kamar wannan ayar haka take faɗa Allah yake wanda suka yi imani suka yi aiki nagari to za mu kankare musu zunubansu bayan kankarar zunubai wala najziyannahum za mu yi musu sakamako mu koma kan kyakkyawan aiki shi kuma ba kyakkyawan aikin sakamakon sai ya share musu mummuna ba a'a muna nan za mu yi musu sakamako a hasana allazi kanu ya'maluna fiye da aikin da suka yi ga sakamako fiye da aikin da suka yi ga kuma kankarar zunubi da zamu musu ba tare da sun tuba ba to waɗanne zunubai ne ake kankare su ba tare da an tuba ba sai aka ce ƙanana fa banda manya a ina ne ka gano ƙanana a ba a wannan aya ba a ina ne in tajtaridu kaba'ira ma tunawna anu nukafir ankum sayi'atikum in kuka bar aikata manya manya to za mu kankare muku ƙanana ba tare da ma tuba ba an gane to wannan shine abin da san shi nan ne kwana za mu tashi kan maganar ainihin wasiyar da Allah yake wa ɗan adam dangane da iyaye kuma sai ya fara da iyaye mushrikai in iyayenka ba sa bin Allah ya za ka yi zama da su to shine wannan ayoyin da su shiga na ba za mu shige su alhamdulillah